الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناس الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun gode Allah da ya sake haɗa mu a wannan zawiya mai albarka na Sheman ɗan umma da ke kan titin Malam Goje a cikin garin Bauchi. A yau muna Laraba. yau muna laraba 26 ga watan ramadana 27 ga watan ramadan hijiran yayyan halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda ya daidai da 20 ga watan biyar 2020 miladiyan annabi isa alaihi salam muna cikin suratul isra'i aya na talatin aya na talatin da shida wanda insha Allah in Allah ya kai mu rana ta gobe alhamis shine za mu ɗaura wannan karatu namu kamar yadda aka saba kowane shekara in Allah kuma me kowa ya kai mu dare da lafiya wani shekara kuma to kuma sai a ɗora insha Allah in kuma mun tafi gidan gaskiya to Allah ya mana rahama Allah kuma ya sada mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yau kamar yadda je muka yi babban bako arama gwani arama sunusi adam daga gidan maulan mu shek ayi usman bauchi to haka yau ma muna da babban bako tare da bakin mu suna da yawa amma kasantuwan bana ga yanayin yadda lamarin ya zamo tafsiri ba a cika sai majabaki sai wakilin gidan rediyo to shi yasa duk ɗan uwa muka ce duka dai abinda muke nema tsiran duniya ne da lahira ɗan uwa sai mu taru mu yi tarayya cikin midiya wajen sauraro da kuma addu'a wa juna sabiya da haka a yau kuma muna da babban bako ko baki akwai wato Sheikh Muhammad Suraj ibn Maulana Sheikh Hassan Nadaji kowa ya san Sheikh Muhammad Surajo a wannan gari namu ko a wannan ƙasa ta mu ta Bauchi shi ma malaminmu ne kuma ya zo ya sa mana albarka wato nurin ala nurin kenan ga karatun alkur'ani da kuma su manyan malamai yau muna tare da shi a wannan wuri sannan muna da tare da babanmu kuma ɗaya daga cikin manyan iyayenmu shine alhaji alhaji husaini na alhaji isiyaka jibrin allah ya masa rama shi ma yana daga cikin wanda duk shekara akan yi tafsirin da shi birran da kaga bai halatta ba to sai ikon Allah to bana tabiya da wannan hali da ake ciki na yanayi na wannan annoba wanda muke ta roƙo Allah ya yi mana sai yau Allah ya ba da iko shi ma ya zo don ya sa mana albarka Allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai wakilan wato kungiya ta Ilaqu Zikiri kungiyar mu ta zakirai ta jiha wanda da ko mu ce ta ƙasa amma reshen jiha su ma mun samu halartan wato shi sai wato dan juma kangaran shi ma wato ya samu halarta da kuma sai muhammad rabi daga gidan maulamu shef wato malam musa wasai su ma sun zo don sanya mana albarka a matsayin wakiltan wannan kungiya namu babba ta zikirin allah a damu yi karatun mun aya uku da mu tabarruki sai kuma mu ji wasu gwalagwalan zantattuka daga bakin shi Sheikh Mansuraj Allah ya saka masa da alkhairi Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula Allah subhanahu wataala yace wala taqfu wato kada ka bibi wato ma laysa laka bihi ilm abun abinda baka da ilimi akai anan katada aka ce yace abinda Allah yake nufi anan cewa wala taqfu ma laysa laka bi ilm karka bibi abinda baka da ilimi akai shine cewa kada ka faɗi abinda baka gani ba kada kuma ka faɗi abinda baka sani ba ka kuma tsaya daidai abinda duk abinda ya wuce iliminka to ka bar wa Allah ma'ana kada ka karyata abinda ya wuce iliminka mun yanda yau zamanin da muke ciki kenan wani bawan Allah zai zo ya faɗi magana misali tun daga malamanmu na fikihu irin imamu maliku wanda an ce tun na shekara goma sha bakwai malaman madina kan ittifaƙi ya bada fatawa kuma an ce bai naɗa ƙafa ya fara bada ilimi ba imamu maliku sanda malamansa ɗaiɗaiɗayan ce sun doshi wajen mutum ɗari uku suka masa izinin shi ya zama malami yana da ahaliya da karantar amma yau imamu maliku ya faɗi magana kaga wani ya zo iri na wanda bai san komai ba babu fanni ɗaya na addini da za a ɗauka ce ya sani ka yana ce maluku ya ce kaza amma abin da ya faɗa kure ne subhanallah wai ya saba da hadisi wannan kana ga darin ka san hadisi ɗaya ne in irin wannan hadisin a wannan babu ne ka san guda ɗaya to imamu maliku insha Allah ya san dubu na wannan fannin wannan hadisi ne kamar yadda aka ce imamu shafi'i yana cewa duk hadisin da annabi ya faɗa akan alula ya ce duk ya san su duka duk abin da abin da annabi ya faɗa a kan zakka duka ya san su kai ka san wannan aikoki ne wanda bai da ƙarshe ya ce ya san ayan da ta sauka da daddare ya san ayan da in annaba a ɗakin wance yake ayan ta sauka ya ce ya san wannan ayan duk ayoyin da ya sauka da suka sauka annabi na ɗakin matansa guda goma sha ɗaya ne ya ce to duka ya san wannan ayoyin ya san ayan da ya sauka da daddare ya san na safe ya san na yamma ya san ayan da ta sauka a wurin yaki ya san ayan da an yi lissinta karatunta na nan amma an yi lissinta ya san kaza ya san kaza kai har wasu karatun da ke cikin littattafan magabata ma ya ce ya san wasu ayoyin da sun dace da abin da ke cikin misali a taura wata ayan da misali yadda take cikin qur'ani ya take cikin a taura to kai dan Allah yin wannan yaushe da ce ya faɗi magana in dai ba wanda bai da hankali ba a ce ya nuna ne ma ya mata karantse to ko su imamu malikun ya faɗi magana imamu shafi'i almajirin sa ne sai ya cire hula mu magana ballantana kuma yau irin zamani ne ballantana irin su maulin ma'abil abbas shahmad tijani radiyallahu ta'ala ko sahibul waqti shehu ibrahim radiyallahu ko sidi abdul qadir jilani su zo su faɗi magana na ma'arifa wanda shi mutum bai ba san komai a wannan fannin ba shi a gurin sa wannan fannin ma babu ita sai da ya wuce ilimin sa abdullahi bin abbas ya ce daga cikin ma'anonin wannan wala ta kuma malai sanaka bi ilim shi kuma ya ce shi ne kada ka yadda mutum ka masa mummunan zato akan abin da baka da yaƙini mummunan zato ma shi ya ce wannan aya shi ne ma'ananta baka da yaƙinin abin da ya faɗa kai kawai ka zo ka masa mummunan zato to haka kuma ya ce a wato Muhammad bin Hanafiya ya ce Muhammad bin Hanafiya kuma Abdullahi bin Abbas ya ce an tambaye shi dan sai na Aliyu kenan karramallahu jahu cewa wannan aya wala ta kafu ma laysa laka bilu sai ya ce ai ma'ananta shine kada kai sai dan zai kaga sai dan zai shine abin da baka sani ba to Allah ya ce inna sam'a ji wal basara da gani wal fuada da zuciya abinda mutum ya kulle a zuciya kullum kowanne ɗaya daga ciki ulaika waɗannan kana an mas'ulan ya zamo wato abun tambaya ne gare shi malamai suka ce Allah ya kira su da ulaika an kamanta su da kaman masu hankali da ji din da gani da zuciya Allah ya kamanta ta da abu mai hankali kaman mutum gaba ɗaya kawai to malamai suka ce ai ana nufin ai wayannan su ne gaba ɗaya dama ma mutum mutumin da ya rasa ji a rayuwarsa ya samu babban tawaya in ya rasa gani ma haka to ballantana zuciya kuma to su bai aka kace ai ana nufin dukkan abin da mutum ya aikata ne da gaɓoɓinsa da meye kamar yadda Allah ya ce yau mata shada alaihim alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu ranan da sai da kafafu da hannuwa su da su shaidan abin da mutum ya zo na aikatawa to Allah ya ce duka da a tambaya shi yasa ko shi muke yawan gaya mu dan uwa mutum ya zama mai ganin alkhairi da idanuwansa dan da a tambaye shi ranar lahira me ya gani da idanuwansa mutum ya zama mai jin alkhairi da kunnuwansa dan da a tambaye shi zuciya kuma dama ita Allah yake dubawa wanda in ta yi kyau ka dabla man zakka wa kada kaba man dasaha in dai mutum ya tsarkake ta ta zama na Allah to ita ne ainihin ofis da Allah ita kawai yake dubawa ba kyan mutum ba ba kabilansa ba ba dan wani ba ba kaza ba zuciya kawai Allah yake dubawa kuma ita bayan Allah take tsoro kada wani ya fika kyan zuciya ya fika kusanci da Allah shi yasa mutum ko me ya zamo baya ganin kansa ta iya yiwa wani na gidanka na maka hidima ma amma Allah jarabawa ne a gurin Allah ya fika to Allah ya sa mu cika da imani na'am ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا
ولا تمش في الليل مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا الله يقول ولا تمشي في الأرض kada kuma kai tafiya akan ƙasa marhan a wani kira'an kuma marihan bi kasirin ra'i wato marahan amma sun ce ya fi kaiwa matukan balaga fasaha kamar mu kira mu su marahan ne bi sukunin ra'i ko kada ka yi tafiya a kan ƙasa marahan ɗin nan kana ne suka ce cikakken farin ciki shi a wani malamai kuma malamai kuma suka ce a abin da ake nufi da marahan ɗin nan shine kada ka yi tafiya a kan ƙasa kana mai tsananin girman kai kana gudu kai wani ne kana takama a kan ƙasa wasu malamai suka ce a ma'anan marahan kada ka canja tafiyanka don takama kai kana jin kai wani ne na kalan takarkalar da duk ba jin takaman da kake yi ba kai saka shiga ƙasa ba ba kai san kai taku kafan kai kule sai ka shiga ƙasa ka ga abin da kake cikin ta ba ko ka kule ƙasa ka ga meye a wannan wajen da kafan kai taka din ba a ƙasan ma bata san ka taka ta ba bata ma san ta ɗauki wani abu ma kamar takarda haka kake a gurin ƙasa ko ma mutum bai kai ba inda mutum individual ne shi da to walan innaka lan takarkalar ba walan tabligal jibala kula kuma baka isa ka kai dutse wajen tsayi ba ko girma kamar yadda duwatsu mutum na hawa an wani abu to bara ba wani gini da zaka gani bayan munyin duwatsu duk tsayin ginin da zaka gani shi to bayan sa munyin duwatsu ne zaka gani kuma wannan ginin da da ji a raba shi a wani dutse ya gama a ƙasa yake ma dutsen bata ma san an raba shi to mutum duk dagawa kansa bai kai dutse ba to malamai suka ce wannan duk kinaya ne Allah yake yi wajen hana girman kai ko menene Allah subhanahu wataala ya baka kada ka zama mai girman kai kamar yadda malamai suke gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man tawada'a rafa'ahu Allah wa man takabbara kuma azallahu Allah wanda bi yayi tawadi duk komai Allah ya maka ka gwada kai ba komai bane kuma tawadi da har cikin ranka ba ta kashu'i ba da malamai suke ce mutum ya dinga takura kansa ba ya sa kaya mai kyau ko an zo cikin mutane ba iya zajewa ya yi magana ya dinga takura nan suka ce ba shi ne tawadu'i ba tawadu'i a zuciya kamar yadda maulan mushari ibrahim salis ya yi wata littafi a yana bambance tawadu'i da kuma ta kashi yadda mutum zai zo dinga takura kansa bayi cin abu mai kyau bayi sa kaya mai kyau magana ma yana yi kamar ba da a maza ya ce wannan ba shi ne tawadu'i ba ya ce tawadu'i a zuciya take dan shi har na yake ya faɗa maganganu ma shi yana ganin irin cewa ma ya ce ka zo gaban babba ma mutum ya dinga cire hula ya ce shi yana ganin duk wannan ba ita ne cikin tawazu'i ba in dai da ka cire hula a gaban babba amma an ka koma gefe kuma kana cin kai wannan ya ce shi wannan duk ba shi ne tawazu'i ba a ko ina ko zahiran wa batinan ka zama mai daukan kanka a cikin ranka kai ba komai ba to duk wanda ya zama haka to Allah zai daukaka shi wanda kuma ya girman kai Allah kuma zai kaskantar da shi to shine wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ne dan adam kowa a cikin mu to akwai sarka tun daga saman bakwai da aka sako aka wakilta wani mala'ika a kai daidai kan kowa idan Allah ya maka wani baiwa ka zama mai girman kai kuma sarkan guda biyu ne akwai kuma wani mala'ikan daga kasan bakwai shi kuma sarkan yake karkashin kafan kowa idan Allah ya maka wani baiwa ka gwada kai baka kowa ba Allah ya maka wannan baiwan ne dan ya jarabe ka kawai ba dan kai wani abu ne ba Allah Allah ya baka ba yace to sai wannan mala'ika na saman sai ya ja ka ya gwada ka wa duniya idan kuma kai girman kai wannan kuma sai ya ja ka ya yawa kaskantar da kai ga baiwa Allah ma amma ba dauke ka komai ba duk da ita kanta daukaka malamai sun ta bayani jarabawa ce yawa akwai wanda Allah ya ɗaukaka shi akwai wanda sun fi shi amma Allah ya ɗaukaka ka ne kai kuma ya jarabe ka kai ma nan ya gani da aka ji ka fi su ne koya to ala ayyace halatin dai Allah yana jaraban bawa Allah dai shi abin da bai so shine girman kai yawa girman kai na Allah ne wal kibriya'u li rabbina sifatin bihi makasusatin fatajannaban hawattaki girman kai na Allah ce ke kwanciyar yawa su da haka ba a so mutum ya yi rigan Allah ne mutum ya nisanci haka sai ka kiyaye kuma kan mutum ya zamo mai girman kai su da haka malamai suna cewa ko da misali lokacin da aka yi ruwan tufa ruwa ya cika duniya duka ya shafa duk tsayin dutse duk tsayin wani abu sanda Allah ya shafe shi lokacin da ruwa ya dinga baya da ɗaukai da da janye ruwan an ce manyan duwatsu sai suka taɗaga kai akan a jikinsu annabi wannan jirgi na annabi nude je tsaya tukunne ya sauka manyan duwatsu suna ta kai sai wani dutse da yake cikin kasan iraki wanda ake kira judi wanda qur'ani ya kira da cewa wata wata ala judi sai shi ya ga ce ce ta to ga manyan duwatsun duniya ma suna ta ɗaya suna ta faɗa su ne su kowa na ganin shi ya isa tsaya a kansa ya ce ballantana mu kuma yan ƙanana mai damu ce ai mu kan ma dole mu cire tsammani to tawabin aka ce bi sai kuma Allah ya sa a jikinsa duk manyan kuma aka ajiye su sai aka je kuma shi aka sauka kansa har kuma Allah ya kiraye shi a cikin alkur'ani wata wani alarji da rabi da Allah ya sa mu zama masu tawabi innaka lan tarkalalla walan tajida jibala tula na كل ذلك كان سعيه عند ربك مكروها
كل ذلك كان سيئة أجراء من ورش kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha sai dai da ta kullu zalika dukkan waɗannan malamai suka ce buɗe masa malamai suka ce wato dukkan waɗannan abubuwa tun daga can da Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga kar a kusanci zina kada a mutum ya zama marowaci inda ya kyauta ga yadda zai yi duk dai wannan abubuwan da Allah ya ce jurowa wala wala wala wala din to Allah ya ce duka kana sayyatan ya zama abu ne mai muni inda rabbika wato a wurin ubangijinka makaruhan kuma wato abin ki Allah ya ki wannan al'amari Allah baya son ruwa kuma Allah baya son da kai kyauta ka shimfiɗa ninka duka ka zauna kana takurare kuma Allah baya son mutum ya yi zina kuma Allah yana son mai sada zumunta Allah duk dai abubuwan da Allah ya jero Allah ya ce wannan abubuwa abinci ne a gurin Allah na
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدبورا
ذلك مما أوهي إليك ربك من الحكمة ولا ولا تجعل ولا تجعل مع الله إلها آخر وتلقي في جهنم ملوما مدبورا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan abubuwa da muka gaya maka ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika mimma auhi ilayka rabbuka wannan yana daga abin da Allah ubangiji ya maka wahayi dukka a kiyaye su kuma lamiran su da yawa ya zo ana yi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma malamai suka ce ba da shi ake yi ba da mu ake yi zalika min ma'uri ilayka rabbuka min hikma na hikiman Allah na hukuncinsa wala taj'al ma Allah ila nakar kada ka sanya wato ubangiji wani ubangiji tare da Allah kada ka sanya wani wani halitta ka ce shi ma Allah ne kuma Allah ma Allah ne duk irin wannan magana an san ba da annabi sallallahu alaihi wasallama ake yi ba da mu ne ake yi wal kitabu ne lin nabi wal muradu ummatuhu maganan dai da annabi ake amma abun nufi mu al'umansa amma annabi kan sallallahu alaihi wasallama ai mafarki ma bare kama a ce ya hada wani tare da Allah ba ba ma annabi da shauran annabawa ba ma shauran annabawa ba shauran waliyai kai salihan bayi ma sun wuce su tara Allah da wani ballantana shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tilqi fi jahannama sai a jefa mu a cikin jahannama wa tilqi fi jahannama maluman mutum yana abun zargi madhuran kuma wato abun nisantawa daga rahaman Allah subhanahu wataala to da wayannan ayoyi muka tsaya a wannan aya aya ne na 39 to in Allah ya kai mu da a gobe ma dora karatun kamar yadda muka faɗa ɗazu muna da babban shi malamin zai za mu ji kalmomi daga bakinsa kuma kafin nan muna ƙara godiya ma 'yan kwamitin mu na wannan tafsiri gaba ɗaya kuma muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da iradansa wannan karatu namu yau shekara bakwai kenan ana samu ana sawa a gidan rediyo wannan ba dabarar mu ba ba kuma dan mun kai ba Allah ya sani mu ma kai irin mu ma a ce an saurare mu ba ma zalika fadlillahi ne yuti man yashau muna masa godiya ya abin da muka faɗa daidai Allah muna roƙonka ka ninka ladan ka ba wa malaman da mu kanmu da masoyanmu da masu taimakon mu a ko'ina suke abinda muka faɗa kuma na kure Allah ka yafe mu kada ka kama mu da shi kuma Allah muna roƙonka ka ƙara azurta mu da wanda za su ci gaba da taimakon mu kaman a bana muna godiya ma Alhaji Bala mai jama'a wunti inda yana daga cikin wanda shine abin da ake kira kashin baya na tafsirin mu na bana Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi ya ba shi sama da abin da yake nema da alhaji rabiu wato wanda yake masa ɗa da shauran su usman wunti su ya'u wunti gidan kanwa allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai alhaji aminu na shek malam isa biribiri shi ma duk shekara yana ba mu gudumawa allah ubangiji ya saka masa da alkhairi ya biya masa bukata akwai alhaji yusuf bala usman kofar gombe central market kenan shi ma shekara Allah yana bashi iko yana taimaka mana Allah shi ma ya saka masa da alkhairi ya biya bukatansa ya jike jikan iyayensa sai Alhaji Musa Abubakar German Power Bauchi shi ma shine German Power Bauchi shi ma ya taimaka mana Allah ya saka masa da alkhairi sai Alhaji Umar Nuru sarkin fadan baradan Bauchi shi ma Allah ya saka masa da alkhairi sai almahir gwani karibu shi ma madina kwatas kenan shi ma Allah ya saka masa da alkhairi sai malam murtala na baban nunu wunti shi ma Allah ya saka masa da alkhairi to wayannan kaɗan daga ciki kenan sai kuma su ɗan kwamiti wanda aka fara wannan tafsiri da su akwai sandaunan zungur a malam uzairu mustapha wanda yake gidan sarkin zungur kenan nan gidan suleiman gari shi ma Allah ya saka masa da alkhairi ɗan kwamitin mu ne kuma yana da ƙoƙarin taimakawa akwai alhaji yahuza shi ma Allah ya saka masa da alkhairi akwai kuma alhaji ali shehu shi ma Allah ya saka masa da alkhairi alhaji umar s dawaki da salman aliyu da adamu shehu da kuma abba wato kawo baba wa'annan duk 'yan kwamiti ne sai sai ji imrana malam goji sha'iri kenan shi ma Allah ya saka masa da alkhairi akwai kuma wanda ya fara ba mu shawarar mu yi tafsirin har kuma su malaman mu suka yi izini shine malam labaran wanda yanzu haka yana fama da rashin lafiya tun bariya ma wanda ya samu shanyewar gefe Allah ya yi masa Allah ya bashi lafiya akwai kuma ma'ajin kwamitin wanda ya rasu shine Yusuf Bille shi ma Allah ya masa rama ya sada shi da Annabi akwai kuma baba iyayi shi ma wanda shi ma a shekara biyu kenan ko shi ma Allah ya masa rama yana daga cikin masu karfafa mu akwai kuma malam kawu shi na nan da rai Allah ya saka masa da alkhairi akwai kuma akwai kuma malam shehu izuwaki baban bulle kenan da dai sai kuma shi malam arama malam abdurrahman da kuma shi aran mamalan Yusuf Abdullahi kuma shi aran mamalan Gali to Allah dai ya saka musu da alkhairi da kuma duk wanda ma muka gaza wajen ban faɗi sunansu ba dama dan Allah ne su yi kuma Allah Ubangiji ya sani duka kowa mun faɗi sunansa Allah kuma ya saka mana alkhairi akwai kuma Alhaji Abtayir Abubakar wanda aka fi sani da ɗan Melale shi ma Allah ya saka masa da alkhairi yanzu da mu ji na'am akwai Yusuf Paul to shi ma Allah ya saka masa da alkhairi yanzu da mu ji wato bayani daga shi baki shehu amma kafin shehi mu ɗaya daga cikin wakilan kilaku zikiri zai zai faɗi kalma guda biyu sai ya yi zikiri don mu san zakiran ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الذكر والذاكرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التقاء الذاكرين آه. السلام عليكم يا مسلمي مسويا الله مسويا منزون الله صلى الله عليه وسلم قد الله أزرت مدى sauraron maganar Allah wadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna nanu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizuna wadda cikin wannan kiyayewar mu ma Allah ya azurta mu da kusantan wannan babban zikiri kasancewar mun zo ne karkashin kungiyar hilakus zikiri ta ƙasa karkashin karamar hukumar bauchi muka zo mu taya a yayanmu sheik malam burhanu domin mu amfana da gwalagwalan ma'anoni na alkur'ani daga bakinsa da kuma jaddada alaka da kulla zumunta ta 'yan uwantaka wadda 'yan uwa suka ce ya kamata mu zo mu yi hakan domin mu amfana da irin falalan da ke cikin wannan goma na ƙarshe na watan ramadana a shi yasa muka zo a ƙarƙashin jagorancin shugabanmu na local gamman malam adamu adamu da kuma babba daga cikin mambobi sai dai malam umar sai ni da suka sa na yi magana ni ne karami daga cikinsu da ake kira da rabi'u zakiru sannan kuma muna ƙara godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kankan da kai a gaban shi shehunmu shehu malam sirajo dajin a kasancewar har muka iya buɗe baki muka yi magana a gabansu amma kuma hakan kamar wani irin jarrabawa ne da su kansu suna son a ce hakan ya faru a wannan yake gwada cewa ba za su yi da na sani ba an bar baya alhamdulillah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana ibadunmu na wannan wata ya ba mu dacewa ya yi mana gafara ya yi mana rahama shi kuma Sheikh Malam Burhana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe shi ya ƙara masa juriya cikin wannan aiki da Allah ya ɗora masa da kuma sauran shehunnanmu musamman maulanmu Sheikh Bayar Usman Bauchi muna addu'a Allah ya ja kwana Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya nuna masa yadda yake so cikin al'umman musulmi da kuma cikin 'ya'yansa da kuma almajiransa da yadda yake son ya gani cikin ɗarikar tijjaniya Allah ya nuna masa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama assalamu alaikum wa rahmatullah لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله annabi muhammadun rasulullah la ilaha illallah la la ilaha illallah la ilaha illallah la la ilaha illallah kun fa yakunu rasulullah haka kadrihi wa kadril azim
Allah ya saka da alkhairi mun ji wato jawabi kenan daga marabiu daga makalaci wakilin hilafu zikirin layi ta ƙasa Allah ya saka da alkhairi yanzu da mu saurari babban shehu Sheikh Mansurad karmakallar tafaddal mashkura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح والخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wadda ya ja rayuwar har zuwa ga wannan watan Ramadan mai yawan albarka wadda bayan Allah watan Ramadan kafin ya zo suna ta roƙon Allah Allah ya ja kwanansu na wata shida za su yi suna roƙon Allah Allah ya ja kwanansu zuwa watan Ramadan in watan ramadana ya wuce sukan yi wata shida suna ta roƙon Allah Allah ya amsa duk abin da suka yi a cikin watan ramadana to alhamdulillah muna daga cikin wanda Allah yake bance mu da wannan fadala a wannan shekara da yawa ramadana malamai sun ce mana idan ya zo a tsaya da kyau a yi aiki wataƙila ita ce ramadana mutum ta ƙarshe a duniya wadda Allah ya raba da shi da yawa mun gani wanda bara an azumta da wasu bana ba su nan kowa shaida ne akan wannan to Allah madaukakin sarki muna godiya duk da ramalanan ta zo da jarrabobi iri-iri amma duk wannan karawa banna dawaki ba wai kasa za mu yi ba na tabbata al'amarin musulmi ajabar li'amrul mu'mini ne manzon Allah ya ce mamaki da al'amarin mu'mini amrahu dukkan al'amarin mu'mini alkhairi yawa in asabarhu sharra idan kyakkyawa biya same shakara fa wa khairul la wa in asabarhu darra asabara khairul la manzala ce mumini alban mamaki abun mamakin mumini komai nashi alheri in alheri ya same sai gode wa Allah fa wa khairul lahu in sharri ya same sai hakuri fa wa khairul lahu to wannan ramadana ban ta zo mana a rikice haka Allah ya zaba mana watakila tunda muke ramadana a duniyan ba mu taba samun mai alherin wannan ba wannan haka Allah ke bantan al'ummar manzon Allah da shi ko menene Allah ya gaya wa annabin mu wal akhiratu khairul laka min al ula ko me na karshe Allah ya bai wa annabi ya fa na farko duk abin da kaji ya fa na farko duk abin da kaji ya fa na farko to alhamdulillah wannan babban masallaci na wannan babban zawiya mai yawan tarihi wanda alhamdulillah mai wannan zawiya malam nan umma tun muna yara muke samun labarin shi khususan irin jagoranci da yayi na kafa maulidi a garin nan na zagaye gari wanda da su ne suke yawo da tahani'a muna kankanan yara sosai suke fara zagaye gari suke bin gidajen malamai daban-daban wanda abin har ya bi yayi girma yayi girma yayi girma har ya fi karfin zagaye gidan malamai sai dai a bi gari kuma ana yawo wanda ta Bauchi za ta iya ɗaukar wannan tuta du Najeriya ita ce ta fara zaga gari duk Najeriya kaf alhamdulillah a wannan babban zawiya a shi malam da ya gabace mu shawmal dan umma Allah ya kara mashi rahama Allah ya kara sarai da manzon Allah Allah ya kara jaddada rahama gare shi ya kara mashi kadami ya fada shugaba sannan Allah kuma ya kyakkyawar sakamako ma wannan babban bijimi malam Burhanuddini wanda ya gabatar da wannan tafsiri di shekara Allah madaukakin sarki a ban taba sauraron mauliya wannan tafsirin ba sai bana da yake duka akan yi bana gari a bana saboda rashin tafsirai kuma Allah ya kaddara zan yi azumin a bauchi to duk kusan maulida wannan tafsiri da ni ake yin shi na kan saurara a rediyo kullum nake tsama wajen karfe biyu dai zuwa uku ake tsakanin nan na kan saurara na fito daga sallah na kan ji duka alhamdulillah har ma na ji jawaban shi abin da ya shafi abin da ya tsufaye suka suka gudumawa ai sun wuce gudumawa sufaye dukkan kowa abin da ya yi albarkacin sufaye kamar yadda ya faɗa hakika wato ƙasan nan sufaye suka kawo tun da kan sahabbai wanda alhamdulillahi hukubatu dan nafi'in nan da malam burhanuddin yake faɗa babban mutum ne wadda har ƙasa hausa ya taka da shi da hassan da hussein har ƙasa hausa sun zo kusan ɗan doton tsafe a cikin tarihi har nan suka zo sun taka ƙasan hausa sun kawo musulunci ba wai ba wai bakon abu bane mu a nan ƙasar na ga lokacin da zai taho daga kairawa ya zo nan ya hango ya taurin ƙasan aka ce mishi akwai wasu mutane amma akwai daji ya yi lubi halhirritu wanda wannan zagin duk wanda ya shiga baya iya fita saboda miyagun namun dajin da ke ciki to wasan da da suka zo da sauran jama'an su ce ku dakata shi zai ɗauki muƙabulin abin ya zauna a ƙofar dajin ya yi raka a biyu ya sallame ya ɗausan dan shi ya saka a kan cinye shi ya ce ni uku batu ɗan nazi na yi umarni ba dukkan dabbobin da ke dajin nan su fita su ba mu hanya dajin kawai sai ya fashe giwaye gudu garken zaki gudu garken wato damusa gudu macizai gudu kunamai gudu komai dajin sai da aka shekara goma ba ga wani abu kunama ba a ganta wannan daji ba suka keto wannan daji suka kawo musuluncin nan har nan so haka alhamdulillah wanda suka yi talaki a hannun su sufaye kuma har gobe addini mai kyau na hannun sufaye har yan har gobe sufaye su suke da addini har gobe sufaye su suke da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana maganan masu ambatan Allah zikira zakirin laha kasiran wa zakirati sufaye in ana maganan suwaye masoya annabi sufaye in ana suwaye suka san addini sufaye ne makala daya in dai karatun gaske za a yi in dai ana neman a warware makala ba ra'ayi ba da gaske karatun da ko a lahira za a ce yayi daidai sufaye za su kawo wannan karatun so da haka malam burhani dinin la saka mai da alkhairi ya shimfida wannan dogon karatun da na tabbata na yi farin ciki wannan karatu har taɗi ne mun majama'a na ji daɗin wannan katun ba ɗan ƙanƙani ba ba don da albarkacin son annabi a jikin mutum ba zai iya wannan ba dama soyar ma'aiki da ce take baka albarka kowane iri idan babu kowane irin tsinuwa mutum zai iya haɗuwa da shi yawa ba abin da ke ba da albarka a jikin ɗan adam kamar soyar ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan shi yasa za ka ga alhamdulillah maulama shaudahiru radiyallahu ta'ala anhu irin jajircewa da yayi ya tsaya ko mutum kowaye ka san akwai hasken ma'aiki a jikin shi ka san akwai albarkar annabi a jikin shi ka san ba ka iya bin waliyai saboda kafa ma sai ka tabbata akwai son annabi a jikinka sai ka tabbata akwai albarkar ma'aiki a jikinka alhamdulillah Allah saka da alkhairi malam burhanu wanda ya cika wannan tafsiri na yau ya ya fara da wannan babbar aya wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada malamai suna mamaki gashi gaɓoɓin da suke saba wa Allah a jikin ɗan adam guda bakwai guda bakwai wannan gaɓoɓa guda bakwai su ne wato idanuwa kunnuwa harshe wato ciki mai cin haram hannuwa baki a kafafuwa sai al'aura su ne guda bakwai amma a nan sai Allah ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun kaga sai kawo ilimi ilimin nan Allah ke magana a kan shi sai yake inna sam'a wal basar wal fu'ada wani abun mamaki na alqur'ani zubi irin na alqur'ani in ya zuba magana to za a yi ta yasa shekara to ba ya so wannan ayar ba sai dai kowa idrakin da yake gurgudan irin tafiyar shi da yanda Allah haska mishi sai Allah bai kawo sauran kafafuwa ba wanda kafa da shi yake tafiya wajen da za a yi wannan mummunan aikin Allah bai kawo hannu ba duk da Allah yakan fassara mafi yawan abu da hannu wa ma'amilar aidihin ma ka saba ta aidin nasi amma a nan sai aka cire hannu a ciki ba ka hannu ba kuma ba kawo ciki mai cin haram ba kuma abin mamaki ga harce mai babban haɗari ma yalbizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun wanda wato ilimin yana fitowa ne ta hanyar harce ba ta kunne ba ba ta ido ba amma kaga Allah sai ya aje harcen ma bai magana ba sai ya kawo sam'a kuma abin mamakin alqur'ani din da ya kawo su guda a sam'u wal basaru sai ya fara gabatar da sam'u kafin basaru ba ka ga inda alqur'ani ya kawo basaru sai ce sam'u a'a yakan gabatar da sam'u kafin basaru wato sai ce tun da ya kawo maganin ilimi ƙarshe sai kawo zuciya zuciyar da ya kawo ta ita ce taska ita ce ma'ajiyar dukkan ilimi nan ake ajiyewa to amma ilimi ba a sha a ruwa ba a cin shi abinci ko ba a alluran ilimi hanyar da yake shiga cikin zuciya hanya biyu ne hanyar kunne ka ji hanyar ido ka gani ko ka karanta shi ke shiga shi yasa da ya magana ilimi su biyu ne hannu bai ba da ilimi kafafuwa ba su ba da ilimi harce baya ba da ilimi saka shi dai aman ilimin yake amma baya bayarwa ya shigar ya kai sako wa zuciya idan zuciya ta bashi sako ya fada to kaga irin abun mamaki na alqur'ani ijazi irin nashi sai ya kawo kunne kunnen nan da Allah ya fara gabatarwa daga ciki kuma duk alqur'ani haka zaka Allah fara gabatar ko Allah ne zai maganan kanshi ya gaje sami'un basir sami'un basir sai ya fara gabatar da shi saboda me yasa shi ji a ma'anan shi ya girmi ido ya girma gani har abada ido da kunne ya wato Allah na gabatar da wanda ya fi wani shekaru za ga yana magana kan mutum da aljini ya fara gabatar da aljini ya fara gabatar da aljini saboda ya fi dan adam yawan shekaru wanda ya fi wani karfi sai ya fara gabatar da mai karfi ya fara gabatar da aljini wanda ya fi wani ilimi sai ya fara gabatar da mai ilimi sai dan adam kuma ya fi aljani ilimi da yake maganar ilimin alkurani sai Allah fara gabatar da mutum kuma yau akan aljani sai yake cewa ya masharal wato wato wato yake ja wato wancan aya da Allah sarki yake da in jama'atul insu wal jinnu maganar ilimi ne sai nan kawai sai ya gabatar da mutum saboda ya fi aljani ilimi to anan kunne aikin aikin kunne yawan aikin shi faɗin aikin ya fi na ido ya fi na ido shi yasa Allah ke fara gabatar da shi aikin kunne ya fi na ido har abada idan ka duba kunne ya kunne shi ke da faɗin da yake akwai Allah amma ido bai taba ganin Allah ba kunne shi ya jiyo maka akwai lahira amma har yau ido aikin shi bai wannan ba kunne shi ya fara jiyo maka akwai wuta akwai aljanna har yau ido bai gani ba kunne shi jiyo maka akwai annabawa har yau ido bai gani ba kunne shi jiyo maka akwai manzan Allah har yau ido bai gani ba illa wanda suke gani na ido na hasiya da aka ba su hasu kuma wannan yan kaɗan ne ilimi kunne shi ne yake jiyo maka akwai mala'iku akwai aljanu har yau ido bai gani ba kunne shi jiyo maka akwai al'arshi akwai lauhu akwai kalam har yau ido bai gani ba kunne shi jiyo maka akwai tadin sara akwai kaza akwai duka sam'iyat kunne shi ya fi faɗi shi sa kullum Allah ke gabatar da shi shi ya shi ne babba kan ido kuma an haifi yaro lokacin da yaro zai zo duniya yana zuwa duniya tsakanin idon shi da kunnen shi wanda yake fara aiki idon shi ne ke fara aiki ai kunnen shi ne ke fara aiki sai ya fara ji kafin idon shi ya fara gani shi yaro kuma ranar da mutum zai mutu gaban ƙarshe mai aiki a kan shi wacce take na ƙarshen aiki daga ita ba wani mai sake motsi ita ce shi ne kunne ido sai ya fara barin aiki kafin kunne ya bar aiki wajen dukkan mai mutuwa kaga sai Allah ke fara gabatar da kunne Allah madaukakin sarki ka gani to sannan ashe aikin ido shine dan kadan sanin aikin zuciya shi ɗan kaɗan amma su ne hanyar kai sako sai Allah ya ce wala taqaw karka bibiya kullu ulaika kana anhu mas'ula za a tambaye shi a ina ka samu wannan ilimin kunnan shi ya jiyo ko idan shi ya gani ka gani zuciya dai in bata in tana samun sako ne ta wajen su biyu in dai ilimi ne ta wajen su ne duk karatun da zaka iya karatun da zaka iya to ba kafin ka iya karatun kunne shi zai fara ci in an rubuta maka harufan baka san su ba ido zai ga harufan bai sani ba amma sai kunne shi zai fara jin wannan harafin kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne shi zai fara rikewa kafin in ya fahimta ya kai wa zuciya ta fahimta sai abin ya dawo ido ya fahimci me ake nufi da wannan harufa kaga shi lalle annabi mu alaihi salatu wassalam annabin ilimi a iya wannan za a san ma'aiki ba karamin aiki ba na tabbata kaga nan ya shafe duniya ga baki daya a wannan an ce za a yi za a yi tahlil din shi to karshen shi bai da karshe ka gani to alhamdulillah da shi malam burhanu ya mana jawabi akan wannan wannan aya mai girma wala takafu ma laysa laka bihi ilmu wanda da za mu yi amfani da wannan aya lalle abin da bamu da ilimi akan shi da mun huta yau da an zauna lafiya da za a amfani da shi duk abin da kaga baka san shi ba an ce kakka shiga abubuwan da kaga baka san shi ba kakka shiga in kana ganin wasa ne Allah zai tambaye ka ka gani ba ta kuma malasin inna sama wal basar wa da kullu ulai kan anu mas'ula Allah zai tambaye ka da kace kaza da kace kaza me ka sanya kai akwai wani bawan Allah wanda an yi fari a garin su shekarun da suka wuce da yawa aka yi fari ya fito wajen gari da rana sai ya ga ana amfanin gona na yaushi sai ya ce ana buƙatar ruwa kuwa wannan farin da yana buƙatar ruwa da ya faɗa ranar da ya rasu ahalullahi sun gan shi sun tattauna da shi ka san bayan Allah suna ganin bayan Allah a cikin mafarki a wanda kaga duna karyatawa dama na farko ba mai albarka bane na farko tukun bai da albarka na biyu bai zauna da mutanen kirki ba kullum maulama shirdaru na gaya mana baka da kuɗi a bankaɗe ba a banki ko baka da shi a bankaɗe ya kace kowa bai da shi ka gani wannan su suna gani saboda ya ya rasu ya lage tambayan shi ka ce ana buƙatar ruwa kaga bai da ilimin da menene yasa Allah ya kawo yaushin amfani bai da wani ilimin bai sani ba abin da ya kamata ya roki Allah Allah muna roƙonka ruwa kawai amma sai ya ce ana buƙatar ruwa Allah sai ya tambaye shi a kabari ni za ka gaya wa ana buƙata ji kake ban san abin da nake bane ko ko me yasa za ka tambaye ni wanda ya gan shi ce yau shekara guda da mutuwa shi yau an ture ni a kabari sai na ba da amsa kuma ban da amsa wala ta goma da shi daga bihirin ya ce ta ga sun da bai san dalilin da Allah ya haka ba ko bai sani ba abinda Allah ya ce kan ga abu ya sa'a maka bai maka dade kan roƙo ne aka ce kai ka roƙe shi ba sai ka san zurfin maganan da dalilin da Allah yake haka ba to sa ka ga wannan aya na tabbata alqur'ani ya mana wa'azi babba to barantana yau sai kaga duk muna abin nan mususan kaga an shiga cikin yadda musamman sharrin na yake ciki na social media kaga an shiga waya kaga mutum ya ji ya ga a turo wani ma sharri ne ba za a turo amma mutum ya ɗauka shi ma ya yada ya yi ta kan yada wa ƴan uwa ya ta kan yada ƴan uwa na tabbata wannan abin sharri ne ba dan kaɗan ba sharri ne ba dan kaɗan ba tunda baka da gaskiyan wannan magana wani abin sharri ne in ka gan shi a waya wahayi ne ai ba wahayi bane ya kamata sai ka bi diddigin maganan in ka bi diddigi ka gane ta kafin ka yi share mu kowa ka gama daga mun ga magana inda ka san qur'ani ne ya faɗa sai ga har Allah Allah mutum yake samu daga farko a hannun shi to saboda haka yan uwa ya kamata mu kula da wannan magana da aka gaya mana lallai Allah malaukakin sarki ya ƙara mana soyayya shugaba Allah sarki ya maimaita mana wannan tafsiri abinda aka yi a ciki Allah ya amsa abin da aka yi ciki Allah shaida da shi Allah shaida da wannan abin da aka yi duka gabaki daya maluman mu da shehannan mu Allah saka musu da alkhairi Allah saka musu da alkhairi Allah saka musu da alkhairi wannan abubuwa da suka dame mu a Najeriya da kuma sauran kasashen duniya na musulmi Allah shi yaye mana khususan kule haramaini da aka yi har mu makkata wal madina kulle su da aka yi wajen wajen kusan wata biyu kenan wannan masallatai suna rufe sai dai yan hizba da limamai da ladanai kawai za su shiga ga shahar an yi asaran wajen kusan mutum miliyan uku ne suke umara a cikin wannan watan ramadana ga shi ba mutum uku wanda suka je suka yi cikin miliyan uku ba mutum uku kaga an tabka tabkakke hasara ba dan gangani ba dan haka wannan abun in ma da gangan ne aka tara musulmai Allah madaukan sarki ya mana maganin abun in ma wata jinya ce da gaske Allah mana maganin abin in ma bai kai haka ba jinya tana nan abin bai kai haka ba ne aka shiga da wasu bukatu Allah dai ya mana maganin abin Allah shi san komai Allah shi ya yi mana albarkacin wannan watan Ramadana Allah maimaita Allah maimaita malam burhanu dini Allah ya saka mai da alkhairi Allah ji kan iyaye Allah ya masu rahama Allah ya ƙara yadda gare su a tabbata ba don albarkan iyaye ba da ba a samu haka ba in ga gada ya albarka to daga wajen iyaye kuma babban albarka da ce yau gashi har yana fassar alkur'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to rayuwa ta yi albarka an ci ribar rayuwa fassaran ya biyo kuma ta karkashin son annabi da son waliyan Allah kaga rayuwa ta albarka mai girma Allah shi maimaita Allah ya maimaita Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah tsare mana addinin mu Allah tsare mana imanin mu Allah tsare mana mutuncin mu Allah tsare mana lafiyar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
alhamdulillahi mun gode wa Allah babban shehinmu kuma ɗan shehinmu wannan shi ne wato Sheikh Muhammad Siraj kenan ɗan maulanmu Sheikh Hassan Nadajin Allah ya ƙara masa rama. Sheikh Muhammad Sirajo ɗan bauchi ne amma wato yana rike da babban gari na kila, an san kila cikin jigawa local gama. to lallai idan ka je ka ga irin ilimi da yake bayarwa tun daga safe ma dare duk wani bawan Allah da Allah ya azurta shi da haske inda har ka zauna da shi to in Allah ya yarda sai ka zamo babban malami sabila da mu yan uwa mun san shi nauyin karatun shehu man siraji wallahi ba alfahari ba sai ka tara masu ganin wai su malamai ne sai ka tara mutum dubu a cikinsu ba su da karatunsa su biya da mu mukan kira shi ma da imamu maliku su biya da fikihu dai kan abinmu shoman siraj zurfafan fatawa wanda ake ganin masu wahala ne to zai warware maka su kaman gwanin ƙur'ani ne karanta ma fatiya ya yi mu ishara wannan babban littafi na na muktasar muktasar khalil wanda an ce abdullahi gwandu yaka riƙe littafin ya ce idan wannan malami ya yi wannan littafi don mu wahala ne ya ce to mun wahala in kuma ya yi dan kar mu gane abin da ke ciki ne yakan ce to mun gane in ma idan a wahala ne to an wahala su biya da wahalan da ke cikinta amma shema siraji yana kwance zai dinga maka filla-filla da matsalolinta wanda duk dai ɗalibin ilimi ya san in ana maganan karatu dai ta ƙare a gurin 'yan ɗariƙa karshe Mansiraj yana daga cikin wanda muke ta roƙon Allah ya tsawaita mana kwanan irusu sabila da ilimi da ke ɗauke da shi na kowane fanni ci kogi ne wanda bayi da gaba haka in ka je fannin liga ballantana ka zo hisabi a fara maka bayanin sama ka ji wasu duniyoyi wanda ko malaman geography suka zo suka sa alƙalami to sai sun ƙari da abubuwa wanda bai da iyaka to Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi shi yana jigawa amma Allah ya sani dan bauchi ne muna tare da shi kuma amma akwai ɗalibansa a can shi ya sa tafsirin da yake a babban masallacin juma'a na garin bana kasantuwan wannan annoba kamar yadda shehu ya gaya mana komai Allah ya yi akwai hikima ciki to ashe Allah na nufin ya azurta mu ya zo ziyarce mu ne to shine Allah ya sa ya zamo an sani wurare da yawa bana ba a tafsiri to shine ya zo ya azumi a Bauchi amma rabansa da ya azumi a Bauchi ba mu san yawan shekarun ba to Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya kai shi gida lafiya Alhaji Husaini na Alhaji Siyaka Jibrin kai ma muna roƙon Allah ya biya ma bukatan kana alkhairi sannan ga Malam Umar ɗaya daga cikin wakilan zakirai da shi ma suka samu halarta Allah ya saka masa da alkhairi da kuma a sadiq shi ma duk Allah ya saka masa da alkhairi sannan yayanmu mai nasidi da ahmadu tijjani ama yayanmu alhaji sallau duka muna mu godiya muna roƙon allah ya saka musu da alkhairi bisa ƙoƙari da suke karfafa mu kuma wannan karatu muna faɗa ma yan uwa gobe ne za mu yi addu'a rufewa insha allah allah ya saka da alkhairi fatiha da salatin fati kowa da bukatan sana alkhairi allah ya biya mana ga yayanmu yakubu na alhaji audu kife shi ma allah ya saka masa da alkhairi alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حتى قدره المجدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين